أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم إن بمن تابع muna ranar 24 ga watan rajab hijira 1447 daidai da ranar 13 ga watan 1 miladiya 2026 alkhairai da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya datar da musu abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya bamu dama na ce gaba da karatun wannan littafi mai albarka matan al-aqidatul tahawiyya na al-imam Abi Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Tahawi Allah madaukin sarki ya ƙara rahama a gare shi wanda jiya mun yi karatu a cikin shahi na goma sha biyu insha Allah yau za mu biyo ta kan shi mu shiga shahi na sha uku zuwa abin da Allah ya so Allah ya mana jagora jiya mun karanta wannan matsala na 36 akwai bukatar mu maimaita karatu akan ta daga nan sai mu dora zuwa ga abin da Allah ya so insha Allah shahi na goma sha biyu matsala na 36 inda mala ya ce ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤيا تأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم wa alaihi dinul muslimin ina ganin shine matsalar da zamu fara akan shi malai ce wala yasihu al-iman bir ru'ya la yasihu ay la yaktamilu al-iman bir ru'yati al-ilahiyya ba za ka samu cikakken imani da cewa za a ga Allah ba a ranar lahira mana yardanka da cewa za a ga Allah a ranar lahira to wannan imani naka ba zai cika ba ba zai cika ba li ahli dar salam game da mutanen da za su ga Allah a gidan lahira limani tabarha minhum biwahmi ga mutumin da ya yi tsammanin ganin Allah subhanahu wata'ala da tsammani ko da ruɗu shine liman tawahama anna ru'yatallah duk wanda ya tsammanin cewa ganin da za ka yi ma Allah a ranar lahira tushbihu ru'yatal makhluqat yana kama ne da yadda ake ganin sauran halittu waɗanda Allah ya yi to wannan ba zai samu cikakken imani na haƙiƙa game da ganin Allah ba ma'ana mun yi a baya cewa mu'minai za su ga ubangiji a ranar lahira haka ne ko ba haka ba ne to wanda yake tsammani limani ita ba haminhum bi wahmin duk wanda ya yi tsammanin ganin Allah da tunani irin nasa ma'ana duk wanda yake tsammanin za a ga Allah ne kamar yadda ake ganin sauran halittu na Allah au anna Allah yura ala sifatin tumatilu ahadan ko kuma ka yi tsammanin za a ga Allah ne da kama da wani min halƙihi daga cikin halittunsa hada tashbihun batil to wannan kamantacce ne da zaka yi wa Allah kamantacce ne ne na barna ba na daidai bane kuskure mu yanzu abin da ake son mu kudurce yarda da za mu ga Allah a ranar lahira ganin da za ka yi ma Allah kada ka yi tsammanin Allah zai bayyana ka gan shi ne kamar yadda kake ganin sauran halittu ba a haka ake ganin Allah ba Allah duk yadda kake tsammani ba haka yake ba don bai kama da wata halitta ba bale in ka gan shi ka kuma ci ya yi kama da wani halitta ba a wani au ta'awwalaha bi fahmin ko mutum ya juyar da ma'anar ganin Allah da wata fahimta tasa ta'awwalaha ay liman harrafa ma'anar ru'ya ila al-ilmi aw al-fahmi kama qalat mu'tazila ko mutum ya zo yana fassara ganin Allah da iliminsa shi a tunani irin nasa za a ga Allah ne da kama iri kaza ko da kala iri kaza liman ta'awwalaha bi fahimin ga mutumin da yake fassara za a ga Allah ne da wata fahimta irin tashi babu wannan duk wanda zai ga Allah bayan ya gama ya ga Allah bai iya zuwa ya kwatanta ma ai ga yadda yake da mun yi magana shi Allah bai keɓantu da wani jiha ba bai keɓantu da wata ɓangare ba a kowa daidai gan shi ne kamar yadda za mu ga wata irin yadda muke ganin wata a nan duniya je na kawo mana misali kowannen mu nan yana ganin wata amma ba wanda ya isa ya kwatanta ga yadda wata yake saboda kaga dai inda ka gani ne kowannen mu yana ganin rana amma ba wanda ya sai kwatanta ma ga yadda rana take jiya ma da ita mai ce ko akwai wanda zai kwatanta mana yadda wata yake shi fa watan da yana da gefe gefe Allah kuma bai da gefe gefe shi fa watan wanda akwai abu saman shi akwai abu kasan shi kuma Allah bai da sama bai da kasa to yaya za ka iya ganin halitta daga cikin halittar da Allah ya kayar da wannan halitta ba a iya kamanta ta don inda ka gani na ka gani nan Allah subhanahu wataala ba ka iya fassara shi da wata ma'ana mala yake cewa idh kana ta'wilur ru'ya domin ka fassara yadda za a ga Allah kai kwatamci ka ce kaza ko ga yadda abin zai kasance wa ta'wil kulla ma'ana yudafu ila rububiyya ko kuma fassara duk wani kama wani sifa ko ma'anar wani abu da ana barin wannan abun ne zuwa ga ilimi na Allah kai kuma kai kokarin fassara shi haka ne ko bitarki ta'wil kai kuma sai ka bar ta'wili as-sahihi fassara ta kwarai ka barta ka ɗauki fassara wanda ba na ƙwarai ba me fassara na ƙwarai Allah ya tabbatar ma kansa yana ji to kai kuma sai ka yi kwatamci ka ce a'a ba ana nuhin ji ba ne ana nuhin kasa ka kana ƙoƙarin ka yi ta'awili ba waɗili ko Allah ya tabbatar ma kansa yana da ƙarhi ka ce a'a Allah ba ƙarhi na gare shi ba ga abin da gare shi shine nan malam ya karasa da cewa waluzumi taslim nan duka abu biyu ne da tarki ta'awil waluzumi taslim kai mutum ka ƙi karɓar ta'awili ingantacce kuma ka ƙi yarda ka miƙa wuya game da fassar da manzon Allah ya yi wa wannan abu kai ƙoƙari ka kawo taka ta wannan halaka ne matsala ترك التأويل كوكما الأخذ بتأويل الصحيح ولزوم التسليم وإن أبوبي وعليه دين المسلمين تو هكا الدين المسلمين أنا هكا sahabban manzo Allah suka yi addini kaka sahabban manzo Allah suka yi addini ba sa fassara wani abu da ana barin ilimin shi zuwa ga Allah ne su kokarin fassara shi ba sa kokarin fassara wani abu sabani yadda manzo Allah ya fassara su sukan bar abu yadda Allah ya bayane shi kuma yadda manzo Allah ya bayane shi kuma sukan miƙa wuya ga abin da duk Allah ya faɗa Allah ya bayani a cikin kabari akwai ni'ima su sun yadda ba ruwansu da ni'imar take Allah ya ce wanda bai bi Allah ba a kabari akwai azaba sun yadda ba ruwansu da yaya azaban yake Allah ya faɗa akwai ni'ima a aljanna sun yadda ba ruwansu da yaya ni'iman yake Allah ya ce za a gan shi a lahira ga masu imani sun yadda ba ruwansu da to in an ga Allah wani iri ne wani ne ko baki ne dogo ne ko gajeri ne wannan duk sifa ne daga cikin sifofin mutane Allah bai da ta wannan sifa ko guda da haka kawai abinda ake so a gurin halin suna kai imani za a ga Allah gani wanda ya dace da shi cikin shine ma'anar abinda malai yake nufi nan alaci za mu maimaita sai mu ci gaba da karatu ko ba haka bane wala yasihu al-iman bir ru'ya imanin mutum da cewa za a ga Allah a ranar lahira ba zai cika ba fa limani itabaraha minhum bi wahamin da duk wanda yake tsammanin za a ga Allah ne yana mai kamantuwa da wata halitta daga cikin halittu nasa duk wanda yake wannan tunani to bai da cikakken imani da imanin da an kace aina za a ga Allah ko da za a ga Allah to ba za a gan shi ne da siga ko sifa irin ta wani halitta daga cikin halittunsa ba an fahimta wasa au ta'wilu habi nan ne muke ko in bi wahmin au ta'awwala habi fahamin ko kuma mutum ya fassara yadda za a ganin Allah da wani tsammani nasa da wata fahimta tasa kawai ka zo ka ce ai za a ga Allah ta bangare kaza zai hito ko kala kaza ko abu kaza wannan ba aqida bane na ahlus sunna idh kana ta'wilur ru'ya domin ka fassara yadda za a ga Allah kai mutum ka zo ka rike mutane fassarar ai ranar lahira in Allah zai hito ga kamar da zai zo da ita ga kamar da zai zo da ita wannan shine ta'awilin ru'ya to domin idkana ta'awilin ru'ya domin ka zo ka fassara haƙiƙanin yadda za a ga Allah ka ji daya wa ta'awil kullu ma'ana da kuma fassarar duk wani abu da ya dauke ma'anar yudafu ila rububiyya ana jingina shi ne zuwa ga al'amari na zatin Allah ko kuma na siffar Allah ko kuma ilimi ne da Allah yake bantu da shi to wannan laifi ne kuskure ne kenan duk abin da ya shafi yadda za a ga Allah da abin da ya shafi ilimi ne da Allah yake bantu da shi ba a shiga wajen tafsirin shi bitarki ta'awili wa luzumi taslim sai ka bar kun san shi kalmar ta'awili yana zuwa da ma'ana biyu yana zuwa sahihi yana zuwa batin idan ka fassara nassi sabanin yadda yake a qur'ani ko sabanin yadda sahabbai suka fahimci magana ta manzon Allah wanda ya zama ta'awil batin fassara ce wadda ba daidai ba idan kuma ka fassara shi daidai ya zama ta'awili sahihi domin dole sai ka yi la'akari da cewa bayanin da ake na ta'awili na farko ma'anarsa ta bambanta da ta'awili na biyu nan ga kana ta'awilin ru'ya wa ta'awil kulla ma'ana yudafu ila rububiyya nan duka fassara su guda ce ma'ana kai kokarin fassara yadda za a ga Allah kaga wannan kuskure ne ko kuma kai kokarin fassara duk wani abu na ma'anar da ana jingina shi ne zuwa ga Allah wannan shi ma bai dace ba sai ka bar mai ka bari bai tarki ta'awili amma sai ka bar fassara ta kwarai na aiki nan waluzumi taslima kuma ka bar kin miƙa waya da ɗabi'a na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sukan ɗauki fassara ne wadda ta tabbata kuma suka miƙa waya ga al'amari su yadda da shi wa alaihi dinul muslimi to a wannan bayani na yarda da yadda Allah zai bayyana ba tare da ka kwatanta shi da wani daga cikin halittunsa ba to shine addinin musulmi shine addinin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace jama'a an fahimci wannan gaba ko mai tambaya to shi kenan jiya na ce muku ba sa madubai ban gani sosai karatun kuma ka ɗauko da zarar aka zo wata gaba ta hita abin bai hita da kyau shi ta neman mai ta mana shi wanda muka yi daidai da allah ba mu lada ko da muka kuskure allah ya fi sai malam ya ce ومن لم يتوقع النفي duk mutumin da bai nisanci kore ma Allah abinda ya ce yana da shi ba tashbiha kuma bai nisanci kamanta Allah da wani halittu daga cikin halittunsa ba zalla to ya zami ya shiga bata nan kalma guda biyu muka ce raddi ne akan mu'attila da mushabbiha ko mumattila akwai masu aƙidar kore ma Allah sifa wai su dalilin su in an ce Allah yana ji an kamanta shi da mutum in an ce Allah yana da hannu an kamanta shi da mutum in an ce Allah yana da ƙafa an kamanta shi da mutum to su in an zo gurin da Allah ya ce yana da hannu to ba su fassara wannan guri da hannu ba sai su in sun ka fassara shi sun gamanta Allah da mutum to wannan kuma kuskure ne eh jiya mun kawo misali eh Allah yana da hannu yanzu dan ka ce Allah yana da hannu ka kama tashi da mutum a hannu Allah ba irin da mutum ba yaya yake ba mu sani ba dan mu gani ba amma mun yadda yana da dan me ce ce yana da sai a bari haka Allah yana da kafa eh in ka ce ai Allah yana da kafa sai mu ce ma eh Allah yana da kafa yaya take ba mu sani ba to ya za a yi ka yadda sai dole mu yadda inda ai akwai wasu abubuwa wanda suna da kafa kuma ba irin tamu ba ce muka ce jiya sauro yana da kafa ko bai da kafa yana da mutum yana da kafa ko bai da yana da to da kafa sauro da ta mutum iri ɗaya ne ba ɗaya ba ne to kuma dan kafa sauro ba irin ta mutum na ba sai ka ce ba kafa ta gare shi ba kafa ce amma kafa wadda ta dace da shi mota tana da kafafuwa ɗaya tana da da nata da na mutum iri ɗaya ne a'a tana da ƙawayi wanda ya dace da ita kina haka Allah yana da kafa eh yana da yaya take wadda ta dace da shi ka tsaya ka yi tunanin kafar Allah wannan fita daga addini ne wannan ba hurumin ka bane shi ne sai malai kawo ne yake cewa ga mallam ya tawakka nafya duk mutum da bai nisanci shi kore ma Allah abinda Allah ya ce yana da shi ba kun ji din tashbiha kina wa man lam yatawaqqa tashbiha wanda bai nisanci ya kamanta Allah da wani daga cikin halittunsa ba zallato ya zami ya samu batar kenan to nan bangare abu biyu da ake yi Allah ya ce yana da wata sifa eh to kai dai yana da Allah ya ce yana ji eh Allah yana gani eh wa ya faɗa shi ya faɗa to kai kakkace bai ji kuma kakkace bai gani a'a ka ce yana ji yana gani in kai wannan baka kore ma Allah abin da ya ce yana da shi to kuma sai a ci gaba wata shibiha da kamanta Allah to Allah yana ji ji irin nawa suka ce baka sani ba jiyan Allah ba irin na kowane halitta ba shi ne wanda ya dace da shi ganin Allah gani ne wanda ya dace da shi shi kenan yanzu kamera tana gani ko ba ta gani irin ganin da kamera take yi irin shi ne mutum yake yi amma yawon da kamera tana gani ko kina ita tana gani wanda ya dace da ita haka ma Allah ya ce yana gani eh ya yake gani ba mu sani ba amma dai gani ne wanda ya dace da shi da zata wannan shine aqidar ahlus sunna amma duk wanda ya ce shi kwatanta yadda Allah yake gani zalla ya zami ya hita daidai kuma duk wanda zai zo ya ce a Allah bai shi ko ka ce Allah bai gani shi ma zalla mutum ya bace tsakatsaki mun yadda Allah yana ji yana gani kuma wanda ya dace da shi ba irin na halittunsa ba wannan shine aqida ta ahlus sunna walam yusuf tanziha bai dace da tsarkakowa ba fa inna rabbana jalla wa ala domin shi ubangijinmu Allah subhanahu wata'ala wanda ya daukaka mausufin bi sifatil wahdaniyya ana sifanta shi ne da sifofi na kadaitaka ma'ana duk abin da za a ce Allah yana da shi to shi kadai adda shi ba irin na kowa bane Allahu hayyun ne ko ba haka ba ne ba irin komai ba razikun ne ba irin kowa ba sami'un ne ba irin kowa ba ba yadda kowa yake ji ba basirun ne e ba yadda komi yake gani ba Allah ana siffanta shi da siffa duk abinda an ka kira Allah da shi to babu mai irin wannan abu nan wahadaniya bi ma'ana ta bangaren zaki na Allah sa'annan man'utun bi nu'util fardaniya ana kamanta Allah da kamannu na ɗaiɗaiku ma'ana na kasancewa shi shi kaɗaya duk abin da za a siffanta Allah da shi shi kaɗai adda shi daga cikin siffar Allah akwai alhayat to rayuwar Allah ba irin ta kowa bace kun fahimta wasa daga cikin sifar Allah akwai rahama rahamar Allah ba irin ta kowa ba ce da abin da ya kama da wannan laisa fi ma'anahu ahadun min al-bariya babu wani mutum guda ɗai daga cikin halittu da yake ɗauka irin wannan ma'ana Allah kaɗai ne yake da irin wannan shi ne je muka kawo wannan wata ala anil hududi Allah ya ɗaukaka a kan iyakancewa iyakokoki ma'ana ba ka iyakance Allah da wani ɓangarori walgayat da kuma kai makwara a ce Allah subhanahu wa ta'ala daga nan zuwa can nan ne ya tsaya a Allah ba a yawan kawai Allah subhanahu wa ta'ala khalib kulli shi yaya yake abu musamman mun da imani da wani wal arkan sannan Allah subhanahu wata'ala baya jinginuwa da wani abu wanda zai kara masa karfi ko ya dogara da shi kafin halittun duniya ba wani abu da ya isa kansa shi kadai dole ya dogara da wani abu ne in banda Allah babu wani halitta a duniya ko yaya yake da bai dogara da wani abu ba in banda Allah a bar ma magana ka bayan ka dogara da Allah a halittu ɗan uwanka ma baka isa baka ce ka wadaci kanka a'a dole sai ka dogara da wasu in ka ce kana da ƙarfi ai baka cin ƙarfinka sai ka nemi mai tuwo ta kawo maka in ka ce baka cin tuwo ba ka kwana a waje sai ka nemo magini ya gina ma gida in ka ce a waje za ka kwana dole ne sai ka yi tsaye saman ƙasa inda ba a rami za ka shiga ba babu wasu wanda ya yi shi to shi allah ba abin da ya dogara da shi duk wani abu ya dogara da allah ne amma shi allah bai jingina da komai ba wala a da'i kuma Allah baya da gabbai Allah baya da gaba yanzu tunaninka za ka yi tunanin bangare kaza ko bangare kaza inda shi mutum na da hannu yana da kafa yana da kunne to Allah bai da ko ɗaya irin wani Allah bai da gaba bai da wani bangare da za ka ci gashi wal adawat sa'annan Allah subhanahu wata'ala baya da wasu kayayyaki waɗanda za su zo su taimaka masa ko kuma shi aiki da su in zai wani abu in za ka gina gida kana buƙatar siminti kana buƙatar yashi kana buƙatar ruwa ko ba haka ba ne ta shi Allah in zai yi gaba ya buƙatar waɗannan koɗe sai dai ya ce makun an gama da kai ka zama ka san dai wanda zai kera sama ya kera ƙasa kayan da za a nemo don a yi sama a yi ƙasa dala suna da daw- na wasa ne ba da wasa ba ne Allah bai bukata komai duk wani abu da ka gani an yi a duniya ba a yi tanajin wani abu ba don a yi shi duk an yi shi ne da kun faya kuni wannan yana tsara waye ma kai ka gane allah nan fa ya wuce tunaninka ya wuce wata al'amar allah miƙa waya ake yi an yi sama bakwai ba a yi musu tanajin wani abu idan za a yi su ba kawai an so su kasance ne allah ce kun kawai sun kasance ka zai tatuwa ga sanin dukkan munan gamu yanzu a barka a ce dai kawai ka samu matsala da yatsa ana son a yi ma aiki a yatsa dole sai an nemo allura mai kace ciwo an nemo reza an nemo magani iri kaza an nemo iri kaza an kafin a ce an nema magani ka samu lafiya yatsa ko ba haka bane amma da Allah ya tashi da zai ka kawai ya ce kunne ka zama yadda yake so shikenan da Allah wanda yake da wannan matsayi za ka zo kana wani tunani yaya yake ina ruwan kawai kai imani yadda yake so haka kawai za ka yi shi ɗaya zaman lahiyanka la tahwihi al-jihatu sit je muka bayani shi Allah subhanahu wataala bangarorin nan guda shida ba sa zagaye shi ba su yi masa ino yanzu wannan fartawul sai na ɗauke ta na yi haka mana Ismail a wanga awanni na kasa gane shi wallahi shi dai ba ni na samu sabiru da shi ba sai Allah mun jagora wannan salula idan na doke ta nayi haka da Allah tana da sama ko akwai kasanta ko babu tana da gabas da yamma kudu da arewa bangarorin shi da don sun haɗu ko to ni da nayi nayi mata haka a cikin bangarorin ta shi da wanne ne ya shahe ni eh a'a ai hannuna bai kare ba ma gashi nan bai kare ba kun gane misali ko to kenan in ka ɗauki misalin duniya sama bakwai da ƙasa bakwai a gurin Allah duk kamar haka na suke sun kare Allah bai kare ba nan sama sun kare Allah bai kare ba ba su ma shiga al'amarin da za a ce har sun kai su zama samun Allah ba ko su zama ƙasan Allah gabas da yamma kudu da arewa a gurin Allah duka bai wuce a haka ba bale ma a kawo littafin gabas da yamma shi ana babu wannan da sai babu Allah gani ne kenan abinda zai ƙara cire ma yana a cikin ƙwaƙwalwa yanzu ana tunanin Allah subhanahu wataala to ba ka tunanin Allah ta ɓangaren yamma ko ta gabas don shi shi ya yi yamma ya yi gabas ya yi kudu ya yi arewa ya yi sama ya yi ƙasa shi babu ko ɗaya tare da shi duk ƙarƙashin shi suke kasa'il mubtada'at kamar sauran halittu inda an kai duk wani abu da kaga yana da gabas gabas ta shahe shi ko yamma ta shahe shi ko sama da ƙasa halitta ne ba Allah ba ne Allah bai da ko ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bamu labari ya ce wal mi'raju haqqun tafiya na sama da Allah ya yi da manzo gaskiya ne to qad usriya bin nabi sallallahu alaihi wasallam haqiqa fa an yi tafiyan dare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wurija bi shakhsiyatihi ko kuma bi shakhsihi an yi tafiya da shi da gangan jikin shi ba an yi tafiya da shi ba ne a mafarki a shi kan shi ne an kazo an kake da shi filiyar kuma a falke kawai yanzu malam yana son ya fito mana da aqidar ahlus sunna sai ya ce bishakhsiyati bimenene bishakhsihi an taida manzon Allah da jikin shi da gangan jikinsa khilafan liman za'ama annahu kana lirruhi faqat malam yayi wannan ne dan ya hidda mu daga cikin aqidar wanda ke ganin a'a manzon Allah ruhin shine an ka da shi sama ba da gangan jiki ba malam ce a'a an tahi da manzon Allah ne da ruhin da kuma gangan ciki ga baki daya sai ce fili ya kasance a ɓarki ba yana kwana ba in yi kwana an ka so aka so a ɗauke shi a taibe shi a je da shi a dawo yana kwana ana iya ko ba a iyawa ana iyawa to a a yana farke ne aka zo aka ce mai ya shirya su dai shi ne fili ya kasance wannan khilafan liman zama annahu fil manam mala yayi wannan ne dan ya hidda bayanin waɗanda suka ce a yana kwana ne aka ce da shi a'a manzala da za a je da shi sama ya gana da ubangiji ya karko sallah yana farke ne aka zo da shi mala ya ci gaba da mai da ba mu labari yake cewa fil yaqazati ila sama an tai da shi ne zuwa ga sama thumma ila haythu sha Allah min al-ula daga nan kuma aka tai da shi iya inda Allah ya so subhanahu wata'ala na daga sama madaukakiya akramahu Allah tabaraka wata'ala bima sha Allah subhanahu wata'ala ya karrama manzo sallallahu alaihi wasallama da abun da ya so ya karrama shi da shi lokacin da ya je sama wa auha ilaihi ma auha Allah ya masa wahayin abin da ya ne ya masa wahayi zuwa ga al'ummarsa bisa Allah ce ma ka dabal fu'adu ma ra'a zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam bata karyata abin da ya gani ma'ana duk abin da ya faɗa ba ya faɗe shi bane a matsayin cikin kwana ko kuma cikin mafarki fa sallallahu alaihi wasallam fil akhirin ko ko fil akhirati wal ula ko Allah ya tsira da aminci ga manzo sallallahu alaihi wasallam gidan menene gidan duniya da kuma gidan lahira Allah ya mai jagora shi sanan Aisha da aka zo bayani akan mi'raji na manzo Allah wasu ana cewa Isra'i da mi'raji ko abu biyu ne abu biyu ne shi isra'i tafiya na dare an ce da shi isra'i ne saboda da daddare ne aka zo aka tashi manzon Allah aka ce taso jibril ya ce ubangijinka yana son ya gana da kai cikin daren nan aka taho har aka zo baitul maqdis wannan baitul maqdis da aka zo wannan tahiyar da an kai an yi ta ne cikin dare to daga nan sai magana hawa sama shi ma hawan sama an yi shi ne cikin dare an kata malama suka ce akwai hikima da ta bayyana ta Allah subhanahu wa ta'ala wadda za mu gani a nan shi yasa na aisha take ba da labari take cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ma faqada kuma faqida jasad muhammad sallallahu alaihi wasallama lailatul mi'raj da aka yi miraji da manzo sallallahu alaihi wasallama ba a tahi aka bar jikin shi a gida ba da gangar jikin da kansa yana farke ya tahi ya yi wannan isra'i da miraji yasa Allah ya ce wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas ai wa ma arainaka iyanan lailatul menene lailatul isra'i illa imtihana linnas abunda muka nuna maka a daren da kai mi'raji ka tahi sama ka ganshi ido da ido to mun yi haka ne dan ya zama to jarrabawa ga mutane akwai wanda za su yi imani ya zama sanadiyar ɗaukakar darajar su a imanin ma kamar su sayyidina abakar akwai wanda za su kafirce ya ƙara zama sanadiyar lalacewansu Allah ya mana jagora kenan nan malam da yake ba mu labari ku kula da kyau wal mi'raju haqqun tafiyan dare na hawa sama da ake da manzon Allah shine mi'raji tafiyan sama da manzon Allah yayi wannan gaskiya ne wa qad usriya bin nabi sallallahu alaihi wasallam an yi tafiyan dare da manzo shine na bambanta mana shi isra'i taho wanda aka yi da shi daga makka zuwa baitul maqdis shi kuma mi'raji tafiyan da aka yi daga baitul maqdis zuwa can sama madaukakiya wanda yake cewa ma'urija bi shakhsihi shi manzo Allah an tafi da gangar jikin shi ba an tafi da ruhin shi bane fil yaqsati kuma yana farke ba yana kwana bane ina an kate da shi ila samadi an tafi da shi ne zuwa ga menene zuwa ga sama an fahimta Hausa nan ma yana kore maganar wasu daga cikin 'yan bid'a wa'inda suke cewa ai an yi mai iragi da manzo sallallahu alaihi wasallam ne fili ya kazaki a farki daga ina min makka ila baitul maqdis daga makka ne zuwa ga baitul maqdis ma'ana su a gurin su manzo Allah ya sa abin da ya faru barin shi makka zuwa baitul maqdis amma to daga nan abin da ya faru zuwa a kai sama bai sani ba to shine malam yake bayyana wa a'a tun daga makka har ila sama'i kaga kenan babu wani magana an tai da manzon Allah ne da jikin shi kuma yana farke zuwa ga sama kenan babu wani ta duk duk abin da yake a ruhi mala ya bayyana shi an gane misali ko yace ila sama'i sannan mala yake cewa thumma ila haifu sha Allah haka Allah ya tai da shi zuwa inda Allah madaukakin sarki ya so wannan da ya ce ila haifi sha Allah isharatun ila ikhtilafin li aqwalil ulama kina wannan yana wani ishara ne da ta yi sama to daidai ina ya tsaya to nan ma malama sun yi sabani da aka yi mi'raji da manzo Allah ya tafi sama a ina ya tsaya wasu malamai suka ce ai sai da ya zo aljanna aljanna tana sama wasu suka ce a'a al'arshi ne bakin al'arshi nan ne ya tsaya wasu ka ce a ba maza Allah ya wuce ma fauk al'arshi har sama al'arshi ya wuce wasu ka ce a ila haifu sha Allah ila aqrafil alam da ya zo sama duk gehe na duniya guda hudu ko na sai da aka yi shi gani to yana iya ɗauka duka duka an kai shi ko ina wal ilmu inda Allah almuhim dai ga abin da ya faru manzo sallallahu alaihi wasallam ya wuce shi sa dan ka duba kissar ya bayanan Isra'i da Mi'raj a hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana Qurayshawa suka karyata manzon Allah ya yi masa kwatanci duka sun ki sai manzo Allah ya ce lamma kadzabatni quraishun lokacin da shawa suka ƙaryata ni kumtu fil hijir ina cikin ɗaki fajalallahu li baitul maqdis sai Allah ya bayyana ni baitul maqdis ina kallon shi fada fito ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilayhi sai ni ci gaba ba su labari game da ayoyi na abubuwan da na gani ina na ina kallon shi wannan dogon bayani ne kasu lokacin da manzo Allah aka waye gari da sahi sai wata daga cikin mutanen maka ta zo ta ce to yi wani labari an ka samu mana samu manzo Allah ce akwai sabon labari ta ce to a bani ya sai ce ai jiya na je sama na karɓo sannan eh sama fa wata sama ce can sama ta bakwai na je na karɓo sannan ha ba ai kafin a jima labari ya gami gari to da suka ji a basu zo gurin manzo ba suka ce wagga magana ko abubakar sai ya kareta shi ka a fara ta gurin shi a zo a gaya wa abubakar a ce mutumin ka to ga abin da ya faɗa haka zo aka sallama mai lahiya ya ce a to ka ji mutumin ka ji ya ce ya zo sama ta bakwai ya ce shi ya faɗi haka suka ce shi ya ce ya ce to inda shi ya ce da gaske ne abubakar bai taɓa musu a maganar manzo Allah ko sau guda a siddiku kenan mutumin ga dukkan heran duniya duk makiya manzo Allah sun san masoyi na farko ga manzo Allah abubakar ne kamar makiyinka shiga na wani masoyinka ne ai an gama shaida ko amma fa yau za ka ga ɗan zamanin yanzu wai yana abubakar munafiki ne ɗan shi'a ko babu su a ya babu albarka gare shi ba zai albarka ba in dai kai ɗan albarka na wanda ya girmi babanka ko mutumin banza ne kai dai ɗan albarka bai kamata a jiya a bakinka ba don abin ya girme ka amma sai ka ɗiba albarka da lalaci da rashin sanin aikin yi da taɓewa mutum ya zo yana suka sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a wannan halin da duniya ta fito ta yi fito na fito da manzon Allah a wannan hali ya tsaya ga manzon Allah duka duki shi ya ciyar na addinin Allah shine fa wanda an zo za a kawo gudunmawa a yi ma addini aiki ya zo duk abin da gare shi ya tsaya yana tunani duk miyan mallaka ya zo ya kawo sai da na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abakar wannan abin fa to kai mai ka rago ma kanka ya ce ya rago ma kai ne Allah da manzon sa ya ce shi komi bai rago ba dukkan abin da ya mallaka ga shi ya kawo ma Allah da manzon sa ya yake wannan shi ne abubakar da shi ne lokacin da suka labari ya zo sai suka zo suka zagaya suka ce to inda da gaske ne ka zo baitul maqdis to mu za mu sani inda mu yan kasuwa ne mun san wurin mun san can bangare kaza wacce kowa ce da wani abu aka yi ta me aka samu da shi kuma da dare ya zo yanzu wanda ya zo da dare adi ya zo ko to kai kuma kana son shi baka labarin wurin kaka na aka yi shi ai kaga kwala ta kai kwari shine hadisin Jabir manzo Allah yake bada labari yace da suka yi mai haka sai Allah ya karrama shi sai aka dauko baitu hoton masallaci aka aje gaba gare shi su ba su gani yace ku tambaya kowa ta kaza sai ce a kowa ta kaza ai tana da kaza tana da zane kaza tana sai ya musu bayani tas sukan shiru to bangare kaza sai a juya masa ai ga yadda yake bangare kaza sai da ya kare suka sara da suka ce kai wancan dan sihiri na kai ba za su yi wani da shi ba ka gani Allah ke shiri da wanda yake so maki duk abin da za ka yi masa baka burge shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ka hada mu da masoyinmu bukhari da muslim suka fitar da hadisi akan kissar tahiyyar manzo Allah yadda abin ya faru manzo yake cewa utitu bil barak an zo min da baraka wa huwa dabatun abuya wani dabba ne abin hawa fari fawqal himari ita wannan dabba ta hija ke girma dunan bagal amma ba ta kai girman alfadari ba kun san akwai jaki akwai jakin doki akwai doki jakin doki shine ake cewa alfadari to in ba dan alfarmar isra'i da mi'raji ba da mu ko a tarihi ba mu san akwai wata dabba wadda ta hi jaki ba ta kai alfadari ba ko ba haka bane amma duk da haka mu takaita nan mutum nawa suka taba ganin jakin doki an samu hukoko kun gani a takaice ba fa jakin doki wanga bai dade da bacewa ba alfadari ba su dade ba to wanne ne kuma ya taba ganin wata dabba wadda ta hijaki ba ta kai alfadari ba babu ni dai ban gani ba kuma na san da yawa ba su gani ba amma a ce babu ta akwai ta dabba ce haka maza da ya faɗa an zo mashi da buraka ita wannan buraka ta fi jaki girma amma ba ta ke alfadari girma ba a kamun manzo Allah ita ya da'u hafirahu inda muntaha ƙarfihi wannan dabba in ta ɗauko hotonta iya ganinta nan ne take taka shi in ka ɗauka iya ganinta zallo kuda duk zallo iya gani kaga ta jirgi sauri tashi jirgi sauri inda Allah ya ce fara kiftu sai ni hau wannan dabba fasara bi hatta ataitu baitul maqdis haka ne zo yana ina sama shi da ne zo baitul maqdis farabattu addaba sai ni daure wannan dabba bi halqatin lati yurbatu bihi al-anbiya a gurin da annabawa suke daure wannan dabba in sun zo nima nan nije na daure ta zala ce sun madakhaltul masjida sallaitu fihi rak'atayn ana nan sai na shiga masallaci ni raka guda biyu thumma kharajtu a wani riwaya manzo sallallahu alaihi na aka tara masa annabawa ya limance su to bayani yana da tsawo amma abin muke son mu fito da shi da manzo Allah ya fito daga masallaci فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن جبريل يزي من دقانو بيو guda akwai giya ciki guda akwai menene akwai nono ciki fakhtartul labana magana ta sai ni zabi nono shi na sha faqala jibril ikhtartal fitra ka zabi dabi'a ma'ana wannan dai shine abincin ku da kuma karba ya sha magana ce da ni gama wannan thumma urija sun ma'araja bina sai ya yi sama da mu muka kama muka tafi ila sama zuwa ga sama ya kazatan afarki ya ce ina ganin komai tun da manzo Allah ya bar makka yana ganin abin da yake gani hayyata ya baitul maqdis da ya zo baitul maqdis aka fara tahiya sama yana ganin abin da yake gani har sai da aka zo sama ta daya fastaftaha jibril faqila man anta jibril ya nemi ya shiga aka ce waye kai shi da Allah wanda akwana yana ba da wanga labari bai ba da wanga labari kenan ya san abin da ake yi sannan kala jibril jibril ya ba da labari ya ce shi ne aka ce da shi to wa man ma aka waye tare da kai kala muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi ce shine annabi muhammad sannan yake cewa wa qad aka ce da shi wa qad bu'itha ilayhi ya ce kadbo ita ilayhi an aika ne ya zo ƙila suka ce da shi marhaban bihi wa ahlan ba da lada zuwan shi iyyakullahu min akhin wa min khalifa haka dai labarin yake sai da aka zo sama ta daya wanzu sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yace fa idza ana bi adam sai ga ni ga annabi adam adam ya mai barka da zuwa haka dai je abin da ya dawo ina zuwa kuma ga annabi musa annabi musa ya tare sai ce ai mutanen ka wannan sallah ta yi musu yawa ba za su iya ba ka je ka nemi allah ya sauwaka ma haka ne abin da ya gani ya gani almuhim mu a nan abin da muke so mu tabbatar shine aqidar ahlus sunna shine manzo allah ya yi isra'i da mi'rashi na ɗaya kenan na biyu yaya isra'i da miraji suka kasance sun kasance ne a farke manzon Allah aka yi ta yadda shi kuma da gangar jikinsa ya tafi daga makka har baitul maqdis har aka tafi sama wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa Allah ya mu jagora na shi sa Allah ya karama shi da abin da yake so ko malam yake cewa walhaudu shi ko taukin nan da Allah ya yi manzo Allah tanajin shi allazi akramahu Allah ta'ala bihi wanda Allah ya karrama manzo Allah da shi giyatan li ummatihi ya zamo ceto ga al'ummarsa haƙƙun wannan tauki gaskiya ne an gane ko manzo sallallahu alaihi wasallam a ranar lahira Allah ya mai alkawarin wani tafki mai faɗin gaske yana da faɗi tsawon tafiya guda tafiyar wata guda faɗin shi yana da kofuka na shan ruwa kamar adadin taurari na sama ruwan tafkin nan farare ne kawon madara suna da ƙanshi kawon miski ga Allah zai zo daidai nan ya tsaya yana dakon al'ummarsa su zo su sha wannan ruwan shi ne akwai wasu daga cikin al'ummar za su zo su nemi shan ruwan sai mala'iku su kore su manzala ya ce a'a ai wa'annan al'umma ta ne al'umma ta ne sai manzala sai mala'iku su ce a'a wannan ba al'umma ka bane su ne mutane biyu mutane na farko shine al-murtadduna waɗanda suka yi ridda bayan shuɗewar manzon Allah ba za su sha ruwan alkausar ba na biyu su ne ‘yan bidi'a waɗanda suka mai da wani abu addini alhalin ba karantarwar manzon Allah ba ne ba za su sha ruwan wannan tafki ba ba za su sha manzo Allah ya ce ai wa'annan al'umma ta ne malakus sha abaddalu wa ghayyaru ba'daka wanda fa sun canza sun yi wani addini bayan kai manzo Allah ya ce to a kore su a kore su a kore su ban ya ce mu mutum amma duk wanda ya zo nan da ka sha wannan ruwa to shikenan ba ka kara kishirwa har abada ka sa aljanna ba wai ana shan ruwa bane da an ji kishirwa ana shan ruwa ne don ni'ima don daɗi ba don an ƙoshi ba don ana da babu da kare sha wannan ruwa babu kishirwa ta ƙare la kai ma wannan samu kofi biyu ya zuke ana hawa ma da ba da ce bari in gama sha ruwan bai ƙarewa za su yi ba kai ma ka sha shi sa kullum za ka ga ahalin suna suna ta ƙoƙarin a nisanci bid'a bid'a matsala ne jama'a muna ƙara yin bayani menene bid'a duk wani abu da za a yi a yi tsammanin za a samu lada kuma a ce addini ne alhalin manzo Allah bai karantar ba Allah bai bayanin shi a cikin alkur'ani wato wannan shine bid'a duk mai irin wannan a ranar lahira ba zai samu ceton manzo Allah ba sallallahu Allah ya kare mu kuma kun sa abin tabewa shi wata bid'a duk lokacin da kake yi mai nasiha ya bar bid'a sai shi rinka ɗaukaka abokin fada ko kuma abokin gaba ai baka da masoyi a duniya irin wanda yace ka tsaya kawai akan abin da manzo Allah ya yi baka da masoyi kuma shi shi yasa a riwayan Bukhari da Muslim manzo Allah yake cewa haudi masiratu shahar tabkina da aka yi min alkawari a gidan a ranar lahira wanda al'umma na za su sha ruwa faɗin shi tsawon tafiyar wata guda ne ma'uhu abiyar minan laban ruwan wannan tafki sun yi nono fari farihu abiyar minan miski ƙanshin shi ya yi ƙanshin miski ke zanahu ka nujumi sama'i kuma za ka ga kwanonin da za a sharo a ciki ko fukan da za a sharo a ciki kamar yawan tauraru ne na sama man shariba minhu la yazma abadan duk wanda ya sha ruwa a cikin wannan tafki har abada ba zai sake yin kishirwa ba Allah mutukin sarki yana jagora shine nan da yake wal haudu allazi akramahu Allah bihi ghiyatan li ummatihi haqqun wannan tafki da Allah ya karrama manzon Allah da shi dan ya zama ceto ga al'ummarsa wannan tafki gaskiya ne an fahimci hausa sai shi wannan tafki wanne ne shi akwai malaman da suke gani shine tafkin alkawtar wasu kuma suna ganin saɓanin haka wanda suke ganin wannan tafki tafkin alkawtar ne suna kafa hujja da hadisin anas anas sai ke cewa bayyana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah yana tsakanin mu muna zamne in uqfiya irfa'a sai manzo sallallahu alaihi wasallama yayi abin nan mene za a ce sumewa yayi abu kamar suma haka ko yayi shiru can sai ya farfado fil masjid a cikin masallaci kuma rafa ra'sa ya daga kansa sama mutabassiman yana mai murmushi faƙala ko faƙulna muka ce ma a haka ya rasu da me yasa kada da ya kai manzon Allah faƙara inna a wa'aina ka alkawfar sai manzon Allah ya karanta suratul kawfar har zuwa ƙarshen sura sai manzon Allah ya ce innahu naharun wa adanihi rabbi wannan wani korama ne da ubangiji na mai alkawarinsa to da wannan ne wasu malama suke cewa tafki da za a sha ruwa wanda in an sha ba a ƙara shan ruwa sai abada ba a ƙara yin kishi shine tafkin alkausar ba su kafa hujja da wannan hadisi duk da akwai wanda ke gani a'a ita alkausar tana cikin gidan aljanna ne wannan bayani da yana da faɗi almuhim dai Allah ya yi manzo Allah alkawarin wurin da za a sha ruwa tafki ne Allah ya manzo Allah alkawarin shi yin imani da wannan wajibi ne kuma faɗin haka ya fito ne daga bakin manzo Allah kenan wannan abun gaskiya ne su ahlus sunna suna yin imani da shi haka Allah subhanahu wataala ya mana jagora والشفاعة التي ادخرها لهم حق ceto da manzo yayi ya ake yi ma al'ummarsa shi gaskiya ne kama roya fil akhbar kamar yadda ya zo a cikin hadisi ana bayani ne akan ashafa'atul uzma ceto babban ceto kamar yadda ya zo a cikin hadisi lisin bin mas'udin bin mas'udin yake cewa inna li kulli nabiyyin da'watun kowane annabi yana da tashi addu'a da zai yi a karɓa masa wa inni tabatu da'awati shafa'atan li ummati yawmal qiyamah mazala ce ni dai addu'a na da aka ce in yi a karɓa min na ajiye ma al'umma ta shi sai ranar alƙiyama ran nan zan roƙa ma al'umma na wa'innan addu'a shine in nemi ceto ma Allah mana in nemi ma al'umma na ceto gurin Allah subhanahu wataala wannan ceto bayan kowane annabi an je gurin manyan annabawa manzanni ana neman su ba da ceto sun ce ba su iyawa manzo Allah da an zo gurin shi sai ce ana laha ana laha ai ku zo ku zo ni ne zan nema muku ceto ni ne zan nema muku ceto duk duniya an ta ba wanda ya sai ce uffan a saware shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka bi manzo Allah ba ai kai asara Allah subhanahu wataala ya mun jagora kenan ina ganin muna takaitawa a nan gobe Allah kare za mu bi a takaice waɗa ambaci akwai nau'uka na ceto daban-daban da manzon Allah zai wagga ita ce babba da a samu a yi hisabi an gane lissahin to banda su kuma akwai shafa'at da manzon Allah yake yi nan za mu takaita abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan shi inda muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk